أعمالكم وأنتم لا تشعرون يا همة شخصري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بزهري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق والإله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا كون هو بعد gaskiya الله da manzo Allah kar ku yadda ku daga muryoyinku a lokacin da kuke za ku yi magana fauka sautin nabi saman muryar manzo Allah ana gwada ana ana ladabtar da sahabbai wurin magana a gaban annabi kasu daga murya muryar su hatta hai muryar manzo Allah wannan ladabi ne da ake nema a fada annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli kar ku bayyanar da magana gare shi lokacin da za ku yi gani da shi daga murya muryan ya fi muryarsa saboda ladabi da girmamawa ta jihar ba'adukum libadin kamar yadda sashinku yake bayyanar da magana ga sashi to ka zo magana wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ka daga muryarka muryarka ta haye muryar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama muryar kada yake ji to kar kai haka nan kai haka ba kai ladabi ba an tahabada amalakum a'malukum don kada don tsoron kada ayyukan su lalace daga sauti daga murya gaban annabi na sa aikin mutum ya lalace yayi hasaran ayyukansa da yayi wa antum la alhalin ku ba ku sani ba zaka do yana cikin ladabi a fadan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayyen halitta shine malaman malamai to dole ku a yi ladabi a wurinsa kamar yadda ya zo ya faru tsakanin sai na bakar da umar ko wurin da suka yi magana karatun da ya gabata a jiya wanda sai na umaru shi ya kawo ra'ayin ga wanda ya kamata a jagorantar kuma bakar ya kawo ga wanda yake kamata a jagorantar har kai suna ta hayaniya gaban annabi sallallahu alaihi wasallam to yan haka zai bata aikin mutum nan ladina na'am
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
إن الذين يغضون أصواتهم lalle waɗannan da suke saukar da muryoyinsu inda rasulullah gun manzon Allah kamar sai na abubakar da umar daga ran da aka yi masu aka saukar da wannan aya wala ta jarulu bil qawli ko na'am an ta bada malukum na'am to sai na umaru magana yakan yi ciki ciki ne sai manzo Allah ce daga murya tare murya kamana na'am in zai manzo Allah kan yi ciki ciki ne sosai ya sunkuya sai annabi ya ce ƙarar murya ka mana don tsoron kar aiki ya lalace da kuma saboda ladabi a gaban manzala sallallahu innan ladina yaghudduna aswatahum wanda suke saukar da muryoyinsu inda rasul da gurin manzo Allah ulaika alladina amtahana Allah quluban wayannan sune Allah ya tsarkake zuciyansu littaqwa saboda tsoron Allah ya zauna a ciki kamar sai na baka da sai na umaru da sauran sahabbai lahum maghfiratun wato gafara ya tabbata gare su wa ajrun da wani lada azimu mai girma a wurin Allah tabaraka wa ta'ala na'am da haka wannan duk yana cikin koyar da mu ladabi a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am na'am
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون إن الذين ينادونك من وراء الحجرات dalilin saukan wannan aya da aka karanta yanzu ta sauka ne game da wasu larabawan ƙauye na Bani Tamim sun zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka shiga masallaci sai suka kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta bayan dakunan matayensa ya Muhammadu akhrij ukhruj ilaina ya Muhammadu ukhruj ilaina sun kiyan manzo Allah haka ba ya Muhammadu ukhruj ilaina ga mun zo ka fito ya Muhammadu ka fito shine Allah ya kwatse su kuma lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam lallai yana cikin gida kuma lokacin gajin rana yana baccin rana kailula to lokacin suka suna suka zo suna kiran manzo Allah haka innal ladina yunadunaka lallai wannan suke kiranka min wara'il hujurati fa- bayan dakunan matayenka yace aktsaruhum la yaqilun wa fi sun ba su da hankali shi yasa suke kiranka da wannan suna Na'am.
yanzu kana bacci suna kiranka ya Muhammadu ba ko tawada ha ba ya rasulullahi ba ya rasulullahi ba Mm, ya Muhammadu fito ga mu mun zo wannan ladabi ne ake ladabi ne ake koyar da mu a a janibin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم walau annahum da dai su sabaru sun yi haƙuri hatta taru jailai har sai ka fito wurinsu la kana khairan lahum da haka ya fi musu su saurara maimakon su yi haƙuri su bari sai lokacin da ka hito sannan su su gane da kai sai ba su yi ba kuma dama dai abin da ya kawo su akwai ƴaƴansu da aka kama wanda sun sun zama fursunonin yaƙi sun zo su nemi fansan su wurin manzo Allah ne abin da ya kawo su kenan su saba'in ne suka zo suka kama kiran manzo Allah za ta an fahimta na'am wannan rashin ladabi ne kuma rashin hankali ne rashin jahilci ne rashin sanin darajar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam An- shine Allah ke gaya mana ah, walau annahum dade su sabaru sun yi hakuru sun yi hakuri hatta tarja ilaihim har sai ka fito wurin su la kana khair da haka yafi masu wallahu Allah ghafurun mai gafara ne ga wanda ya tuba rashin mai jin kai na'am da haka wannan dai yana cikin adabu a jan a halaran manzo Allah na'am kuma idan adabun shi ake nema a halaran malami na'am aka- shi ake nema a halaran malami musamman tsakanin almajiri da malami To, jiya mun dan karanto wasu adabun alma- ah, da ake nema almajiri tsakanin shi da malaminsa daga ciki an yakuna mustasliman munqadan ana abin da ake nema almajiri tsakanin da shehinsa ya ba da ya mika kanshi baki ɗaya ga shehin shi ga malaminsa radiyan bi tasarrufati ah, bi tasarrufati shehi ya kuma yadda da irin tasarrufin da shehinsa yana yi ya hidimta ya khadumuhu bil mali kana da malamin ka ka hidimta mashi da dukiyarka wal badani ka hidimta wa malamin ka da jikinka komin wadatarsa ka hidimta mashi da dukiyarka to ka ka samu arzikin duniya da lahira ka hidimta masa da da jikinka in aiki ya tashi gonansa ne ko gidansa ne ka hidimta da da jikinka da anna jawharar iradati wal mahabbati wato wato goal na tsantsan soyayya wanda ke nuni tsakanin mal- almajiri da malaminsa la ya tabayyana illa bi hadha tariqi bai bai hituwa hili karara sai ta wannan hanya a gane kai masoyin malaminka ne ka yadda da malamin ka to a kana hidimta mashi da dukiyanka kana hidimta mashi da jikinka na'am Hmm.
la yulam illa bi hadha al-mizan ba a ganewa kai almajiri ne sadiki na gaskiya sai ta wannan hanya hidima shi yasa shugaba na cewa wato alhidimatu sullamul muridi ni shugaba ne alhidimatu sullamul muridi hidima ita ce akwa ko tsani na almajiri na'am in yana so ya taka wani matsayi to ya riƙi malamin sai yana mashi hidima na'am
shi ke sa haka yanzu an ban mu gaya mutum ya yi karatu ya shi kenan ya kamar ashana ne kwankwan ta tsare ya yi jifa da kwankwan ko Mm.
haka yawancin almajin suke malaman tun da ya yi karatu shi kenan ran da duk ya ban makarantar shi kenan ba shi ba malami ba ziyara ba hidima ba ziyara ba hidima shugaban ya ce to alhidimatu sullamul muridi wato hidima wa malami shine tsani shine akwa na almajiri ina so ya taka ka wani matsayi ko kana ganin kana samu baka irin wannan ayyuka gaba ake ji maka Hmm.
wallahi gaba ake ji maka ai al'umuru bil awakhir la bil awaili al'amura duka abin da ke ji karshe ake ji ba farko ba Hmm.
Wadaka yana daga cikin adabul muridi ma a shehihi. Yadda mika kanka kana mai yadda tasarrufin da duk abin da kaga yana yi ko yana wata tasarrufi kar ka yi zaton mummuna tsakaninka da shi. Ilan misali haddi kila yana hito da irin wazo wazo ko yan da wadawa yana tasarrufin sa Mm.
kai malam ko ya samu wata ƴar kafa ce dai. to in ba in ba in almajiri bai sa'a ba sai wani mummunan zato ga malamin ko ya bi wata hanya ce ko ko dan karatun da muka yi na jiya kila shine haka malam mu- ya share da mu mutum sai barat saboda haka yana cikin adabul muridi ma a shehihi ya miƙa kansa ta hanyar mashi hidima da dukiya da ciki na biyu Allah ya tajassasa ala ahwali shehi mutlaqan Hmm.
kar almajiri ya dinga binciken al'amuran shehinsa da halayen shehinsa malam ya ake yake kaza ne sai ka bi wai diddiki ka gano ila ya ila ya samu wani malam ya samu wani fatahi ya ɓaro wani aiki ko ko kullum kana ga yatar da yan duba da bai sabbi ta kai wai malam wani haya yake samu ina abubuwa ne wai ya aka yi abin da suke to kai zama mai mai tajassi akan haka Hmm.
faruba ma kana fi zalika halaku yin haka zai zama halaka gare shi almajiri Yeah.
yana da da da kiya malam ya ya ya samu kaza ya samu ka- ya ya kai kaza kaza ko ko ya akai malam ya kaza wa an yusana zanna wa an yusana bihi zanna fi kulli halin abinda ake nema ga almajiri kyakkyawan zato tsakanin shi da shehinsa na uku an yafaza shaihahu fi gaibatihi ka hifzihi fi hudurihi ya kiyaye mutuncin shehinsa a halin yana nan a halin da kuma baya nan ya kiyaye mutuncinsa tun daga ƴaƴansa tun daga matayensa tun daga ƴan uwansa ya kiyaye mutuncinsu kai bi su da sharri kai nufe su da sharri inda bai kawo alheri ba kai nufe su da sharri Hmm.
ya kiyaye mutuncin shehinsa a lokacin da yake da lokacin baya wa yulahizahu bi qalbihi fi jami' umurihi safaran wa hadaran li yakuza barakatahu kuma a ko ina almajiri yake tunaninsa ya zama yana tare da shehinsa yana hangen shehinsa duk inda yake shin a halin zaman gida ne halin tafiya ne to in yi haka sai ya samu sai ya taro albarkar shehinsa ya ya tabbata gare shi ma'ana sai samu albarkacin shehinsa malaminsa ma'ana Na'am.
na hudu an yara kulla barakatin hasalat lahu min barakatid dunya wal akhirah bi barakatihi abin da ake nema ga almajiri duk wani abun da ya samu na alheri to ya san ya kudurta wannan abun ya same shi da albarkacin shehinsa da malaminsa Hmm. Na'am.
komai ya samu na farin ciki Na'am. Na'am.
na biyar Allah ya tazawwaja qattu imra'atan ra'a shaykhahu ma'ilan ila tazawuj biha kai ya kuskura matan da ya ga shehin shi ya karkata zuwa ga ita yana son ya aure ta kai kuskura ce shi ma zai aure ta
na'am
matan da ya ga shehin shi malamin sa ma'ana ya karkata zuwa gare ta yana batun ya aure ta kai kuskura shi ya tunanin shi ya aure ta mm
wala tazawwaja qattu imra'atan talaqaha shaykhahu shaykhuhu aw mata anha sannan kai kuskure matar da shehin shi ya saka malamin shi ya saka shi zai aura mm auren ba haramun bane amma ya so adab ba adabu shi yasa in ka dubi hadisul tafsirul ishari wala tankihu ma nakaha aba'ukum mm
masu tafsirin ishari wala tankihu ma nakaha shayhukum
na'am na'am
dan ko afdalul abi kab ku aure ab- matar da shehun ku ya aura ina ta an fahimta Na'am.
yana cikin adabus muridi ma shehi mm kai ya auri matar da shehin shi ya saka ko ko ya mutu ya batta mm
kai ya aura na'am
na ƙarshe wa Allah ya jalisa man kana ya karhu shehu shehu shehu kare dai hada zama da mutumin da ke kin malamin sa duk wanda ke bin mal yake kin malam ka san makin malam ka hada zama da shi kuma kai hasara ba wannan bala'in da wannan musibar za ta shafe ka za ta na su gare ka wa Allah ya jalisa man kana ya karhu shehu kare hada zama da mutumin da ya san yana kin shehinsa mana malaminsa wa yuhibbu man yuhibbuhu sannan mu- yana cikin ladabin almajajin ya so duk wanda ya ga shehi na son fa mm
wannan suna a takaice mm na duk suna da yawa na'am wani suna kadan adabul muridi Na'am.
ma shehihi da dubobin almajiri tare da malamin sa malaminsa ko shehinsa haka shi yasa da yawa za ka cimma almajirai sun yi karatu sun farar da karatunsa ya tafi a banza abu kaɗan sai lalata maka sulukinka da tafiyarka ɓata albarkar karatunka haɗarin malami ya haɗarin iyaye haɗarin malami ya yi haɗarin iyaye don sun ce malami ya fi iyaye Zaka Allah kyauta gyara mana zukatanmu amin da halayen mu gyara zukatan zaman da kyau Amin.
tsakanin mu da su.
amin Innal ladina yanaduna fi mawra'in wajarati ko mun karanta shi ko ولو أنهم Dabar, صبروا mun karanta shi na'am za mu tashi mu je gaba
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين يا أيها يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بن- بنبأ فتبينوا dalilin saukan wannan su wannan aya akwai wani sahabi ana ke ce masa alwali alwalid ibn uquba مم.
alwalid ibn uquba sunan shi kenan نعم manzala sallallahu alaihi wasallam bayan an dawo yakin bani mustalaq sai ya tura shi wurin wa'annan ya tura shi guda- zuwa wurin su ya je an so zakka a hannunsu to da ya tafi a da annabi ya aike shi sai ya tafi da ya tafi to dama a tsakanin shi da su shi wannan alwadunin uku ba akwai wata adawa tsakanin shi da sauran wa'annan wa'annan jama'a مم.
to kuma sai gashi annabi ya aike shi wurin su so su an so- ya an so zakka to tsoron wai kar su kama shi ko su kashe shi bai isa wurinsu ba sai ya dawo sai ya ce mun zara sarasala ai sun ki ba da zakka gashi kuma sahabi ne To, to kuma su mutanen kuma kuma wannan abun adawar ta faru ne tun kafin zuwan musulunci tsakanin shi da su Mm.
rashin akwai adawa to lokacin da su jama'an bani musulunci suka ji labarin annabi ya turo shi shi alwalin uku ba ya zo an shi zakka sai suka zo suka tarbe shi suka zo suka zo tarbe shi a hanya to can sun tarbe shi akan hanya da ya hango su sai shaɗin ya sawwala mashi sai ji tsoro sai ya ce to ƙila abin da ke tsakanin shi da su na adawa na jahiliya tana nan ta yiwu in ya isa wurin shi ya isa ya isa wurin su su- su ka- su kashe shi na'am
To suna suna sauraren shi ya zo ya iso kawai sai ya juya bai iso wurin su ba su suna ganin shi na'am sai su ya juya ya koma wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
sai ya ce innahum mana'u sadaqatihim wa radu qatli ai sun ibada zakkan da aka ce su bayar sun ma nufin su kashe ni ya ga manzo Allah faqadiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hamma an yaghzuwahu annabi ya fushi kuma ya tasan ma ya kace su walamma balagal qauma ruju'uhu yayin da labarin kuma wannan mutum ya yi labarin kuma shi alwalidu ibn uqba ya- labarin ya kai masu ya kai ma wannan jama'a cewa ai an turo shi ya zo an shi zakka hannunsu amma gashi ya koma bai iso ba yar suka samu labarin haka fa atau ila annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka zo wurin annabi fa qalu ya rasulullah suka ce ya rasulullah sami'ina bi rasulika mun ji labarin zuwan manzonka Mm.
ma'ana dan sakonka mm fa kharajna natalaqahu wa nukrimuhu sai muka fito don tarban shi mu girmama shi a wa nu'addi ilaiha ma ma qabilna min haqqillah don mu bada abin da zamu bayar abin da muka karba na ainihin zakkan da muka tara na'am
fabada lahur ruju'u kawai ina ganin kawai ya rasulullahi ra'ayin ya koma ya ce maka mun bayar ban shi yazo mashi yasa sai komo ya ce maka ban bayar ba fakashina annahu inna ma raddahu min at-tariq kitabun ja'ahu minka sai muka ji tsoron kila wata wasiƙa ce kai ya rasulullahi ka rubuto mashi kafin ya iso ha- wurin mu ka aiko mashi cewa ya dawo sai muka ji tsoron kamar haka ne
na'am
khafiyat ina ta amfa an gani mm
ligadabin gadabtahu alaina saboda wani fushi da kai da mu wa inna na'udhu billahi min ghadabi wa ghadabi rasulih mu muna neman tsari da hushinka da hushin Allah tabaraka wa ta'ala fattahamhum rasulullah na annabi sai kamar dai sun zo suna da sun zo su wanke kansu ne na'am sai to hunji kamar sun zo su wanke kansu ne na'am shi manzo Allah na'am sallallahu alaihi wasallam suna faɗi wannan kalmomin na'am wa ba'atha Khalid ibn al-Walid fi askarihi to bayan sun koma yace eh, annabi yace to naji naji sai annabi ya dauka yana tuhuman su su zo su wanke kansu ne sun ki bayarwa ne so su wanke kansu na'am to sai annabi bayan sun koma sai ya tura Khalid ibn al-Walid tare da wani runduna na shi kasan jarumi ne Khalid ibn al-Walid din nan khufiyatan annabi ya aika shi a ɓoye wa amarahu an yi- an yi hufiya alaihim kudumahu sai ce ka je kai san wurin tafiya ka kabar su san kana tafi wa qala unzur yace in ka je ka dakata masu ba a wa- a wajen gari kar ka shiga masu baki daya mm
fa in ra'aita minhum ma yadullu ala imanihim fa khudh minhum zakata amwalihim idan ka kai bakin garin ka tsaya kar ka shiga ka saurara in ka ga wani ala wani abu da yake nuna akan alaman imanin su to ka shirka an shi zakar nasu na'am
wa illam tara zalika idan ba ka ga wani alamun ba da ke nuna akan cewa su akwai iman ta da su ba faf'al bi fihim ma taf'al fil ka- fil kufari kai musu abin da ake wa kafirai a bi ta shine kansa ka yaƙe su a bi ta ka kansa haɗa musu da yaƙi na'am
fa fa'ala zalika halidun hadu sai shiga garin kuma ya shiga ne gab da magariba ba shi ke fasa miya minhu azana salatul magaribi yana nan sai sa kunni kwarai sai ji kiran sallar magariba wal isha yana nan aka yi isha yana nan dai a bakin gari ya ji an kiran sallah aka yi magariba aka zo aka sake kiran sallah aka yi isha'i wajirin mujtahidi na kimsa al'amari sai sami su ga abuwayin Allah ne mu'minai masu kokarin wurin bin umarnin Allah ba hada min sadaqati amwalihim daga nan ne sai ya ashe zakkokin dukiyoyinsu walam yara minhum illa ta'ata wal khaira ba abun da ya ganta sai biya wa Allah biya ga manzala da alheri wan sarfa ila rasulullah sallam wa akhbarahu al khabara sai juya ke ne ga wa annabi abin da ya faru to shine Allah ke so ya gaya mana wannan shine dalilin sauka wannan aya to gashi wannan sahabi ne an ce mashi fasiki in ja akun fasiqun bin fatabayyan gashi fasiki gashi sahabi ne amma an kira shi fasiki me yasa don a kore mutane ga barin irin wannan aikin ai musu tsawa kasu yadda su fada ba irin wannan aiki aiki ne irin na fasiki komin imaninka in kai shi ka zama kayan aiki irin na fasikai ina ta an gane amma ga shi ga shi ga shi sahabi amma in ja ako fasikun bi na fata bayyana don a kore mutane gaba da wannan aiki a tsawace kusanci irin wannan aiki aiki ne na fasikai fasiki shine alkhariju an ta'atillah mutumin da ya fita gaba da biyan Allah ya tawaye da ibin Allah shi ake mashi fasiki ga shi an maka ma wannan sahabi irin wannan sifa saboda ya aikata aikin mai tawaye ina ta ina ganewa to shi yasa ko gobe ko jibin an zo maka da magana kakai da ka ɗauka ɗauki yanke hukunci kai ka za ka bincika mai gida kake tsakaninka da iyali ko mai gari kake tsakanin da mutanen gari ko mai anguwa ko kantila ne ko malami ne a cikin aji yaro ya zo ce maka wani kaza yi kaza a bincika ba zuwa ka zuwa kawai ka hau maganan wannan ka yanke hukunci ba tsaya ka bincika shi ne aya ke gaya mana ya yi wallabi na amuru ya kuma ba da gaskiya in ja akun fasikun bina ba idan wani fasik ya zo muku bina ba inda wani babban labari da wani labari fata bayyano ku tsaya ku nemi bayani amma wani kira'a wani ruwaya wani wani ruwaya fasa tabbatu ku tsaya ku nemi tabbacin gaskiyan magana fata tabbatu tabbatu tabbatu a wani kira'a ne kuma fata bayyano fata bayyano ku tsaya ku nemi bayani ku gano gaskiyar magana ba zuwa kawai ku yanke hukunci a kai ba. An tusibu ƙauman don kada ku faɗa ma wasu jama'a da kisa ko da kamu ko da wani laifi. Bi jahalatin akan rashin sani, wa tusbihu sai ku koma nadimi na masu da na sani alama faɗa kan da akwai aikata. a ko gobe ko jibi an kawo maka magana a gida ne ko a makaranta ne ko a ofis ne ko a gari ne aka ce wani kaza ya yi maka za ko ya ce maka za ɗaya ka bincika ba ka ɗauki hukunci kawai nan da kai kan hukunci ba dan ka aka zai ka zo ka faɗi ba nauyi ana ganin ka daraja sai ka ba daraja na ta an fahimta na'am
واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون wa'lamu ku sani anna fikum rasulullah lallai manzo Allah na tare da ku fa Mm.
kar ku yadda kuna faɗin maganan ƙarya wa annabi kuna faɗa Allah zai bashi labari da haka tete ku sai tete ku law yudiukum da annabi zai bi ku fi kasirin minan a cikin yawancin al'amurra da ya zuwa ya kun faɗa mashi magana ya ɗauki action a kai la'anittum wala za ku faɗa cikin zunubi laifi shi annabi ba ruwan shi bai da laifi la'anittum wala za ku faɗa cikin laifi babban laifi walakin Allah sai dai Allah habbaba ilaikum al-imana ya soyantar da imani zuwa gare ku ma'ana ya sanya imani abin so a cikin zukatan ku ina ta an gane wa zayyanahu kuma ya kawata shi fi kula cikin zukatan ku saboda haka wa karraha ilaikum al-kufra sannan ya kyamaci kafirci zuwa gare ku wal fusuqa da manyan zunubai ya kyamace su gare ku wal isa da sauran sabo da sauran da wal isa da sabon Allah da sauran sabon Allah ulaika irin waɗannan mutane humur rashidun sunan shiryayyu waɗanda yake za su tsaya in al'amari ya zo su tsaya su bincika su tabbatar da gaskiyar magana kan su yanke hukunci wannan su ne su ne shiryayyun mutane
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم
fadlan min Allah wannan falala ne kyauta ne daga Allah yayi ku mutane shiryayyu ba da iyawanku bane ba da kuma wani wani isa ne naku ba a falala ne daga Allah ya sa ku zama shiryayyu masu karban shirya a fadlan min Allah wannan falala ne kyauta ne daga Allah wani imatan kuma ni'ima ce daga Allah wallahu Allah alimun masani ne da halayensu hakim mai hikima na cikin wato duka aikinsa baki daya
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين na'am wa in ta'ifatan min almu'minina dalilin saukar wannan aya kamar yadda zo a cikin bukhari da muslim wanda wannan hadisin an samu daga usama usama ibn zaid ya ce lalle manzo sallallahu alaihi wasallam ya hawo wani jaki nashi ni kuma ya goya ni a baya a jakin nasan muna tare sallallahu alaihi wa sallam
kuma manzan Allah ya ce shi zai dumna shi Usama sai ce kuma annabi ya bar gida ne da niyan zuwa gaida ainihin Sa'ad ibn Ubada wanda bai da bai da lafiya annabi zai je ya gaishe shi na'am dan bai da lafiya shine annabi ya goya ni a ba- a bayan wannan jaki nasa kuma yana daga cikin kyawun ɗabi'un manzo Allah gaida mara lafiya na'am
hatta ma ɗan hatta ma yaron shi ba yahuda nan labid al'asam ya kwanta ciwo annabi ya je ya gaishe shi ba yahudi ne ko yaron annabi labid wanda ma lokacin da zai rasu annabi na ce mai kalman shahada uban na kusa ya ce to a ɗai ka bi muhammadu yau shi kenan ka huta Allah ya mishi arziki an shi kalman shahada na ga ai da ke na'am dan da annabi na faɗa sai sai yana cikin jinya yana cikin yana kan abin nan sai daga ido sai ya kalli baban shi annabi na faɗin la ilaha illallah yana kallon baban shi dan ce bi Muhammadu Allah mashi arziki kuma sai ya ansa
akai kyakkyawan ƙarshe da sai karshe kan karshe kyakkyawan na'am
to shine yace annabi ya goya ni ni Usama bin Zaidin akan da jakinsa mun je gaida uh, Sa'ad ibn Ubada shikenan wannan abu ya faru ne kafin a yakin Badar yace suna tafiya sun tafi suna tafiya shikenan sai suka wuce a wani wato wani chamba wanda Abdullahi ibn Ubay bin Salulun yana zaune a wurin gidan munafukai to dan shi kenan dan sarkin dan sarkin munafikan duniya na'am shi shi ma shi ma shin sunan shi Abdullahi ai oh na'am na'am ana can gane na'am to dan shi to kafin ya musulunta shi Abdullahi din na'am to sun gitta gaban a wannan can ba na suna zaune manzala suna kan wannan jaki kamar yadda shi uh, Usama ke ba labari to kuma wannan can ba din akwai musulmai akwai kafirai duk ana zo- akwai akwai masu bauta ma gumaka akwai yahudawa daga cikin su akwai Abdullahi ibn Rawaha cikin musulmai din na'am
lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gita shikenan sai jakin manzon Allah ya yi tsari na'am sai Allah sai toshe hanci yace wai bolin jakin manzon Allah da wari yake shikenan sai ibn rawaha ya ce wallahi baulin jakin manzon Allah ya fi ƙanshin almiski na'am daga nan kawai su kama sai buge-buge tsakaninsu dama shi ne daidai tsakanin musulmai da da kafirai din na'am
shine Allah ke so ya raya mana ina ta amfani a takaice kenan shine dalilin saukan wannan aya din ka bari a zagi ubanka a gabanka bai yiwa a sai inda karin ka ya kare kwarai da gaske ka yadda a zagi malaminka Na.
a gabanka Malam bai- Allah sai inda karin ka ko mai gidanka ne mai kyauta maka baka ka kare mutuncin shi kwarai da gaske malam Hmm? amma suka kama buge-buge wanga ya yanko reshen da bino suna shaɗa ma juna wanga ya ɗauko takalmi a buga ma juna aka aka ta yi shi ne dalilin sauka wannan aya shi ne Allah ke cewa in ɗa'ifata ne minal mu'minina in an samu wasu jama'a guda biyu minal da cikin mu'minai ikitatala ko ina ta talle ikitatalo na'am suka yaƙi junansu sukan koma suna dukan juna ba a su bai na kuma na in tsakanin mumini da mumini ne ana ji tsakanin mumini da mumini an samu rashin sa an samu rashin fahimtar juna Na'am.
rashin fahimtar juna ko kuma shedan ya shiga ana gaba da juna ko ana faɗa hakka kai ana buge-buge to me ya kamata ku ɗan uwa musulmi mumine ku yi za ku sa musu idanu ne Mm.
a bai kamata ba fa asluhu baina ahwai bainahuma ku shiga ku yara tsakanin su fa in bagat ihdahuma ala alhura idan daya sai ta'addanci ta yi zalunci akan guda faqatil lati tabiyata faqatil lati tabji Mm.
ku yaki wannan ta yi zalunci hatta tafi ila amrillah wato hatta kuma zuwa ga wato wato hukuncin Allah ma'ana idan ko wannan bangare wannan bangare an haɗu ana ca- can baki ko ana doke-doken juna ga su kuma muminai ne orke sasanta tsakaninsu wadda aka wadda aka ba ta haƙuri ta ƙiya Eh, to na.
ku ta san mata ku yaƙe ta ma'ana wanda ya iya dan akan zo a cimma abu ya rikice tsakanin wanda wani wanga ai raban duniyan ga ya ƙiya Ƙwarai.
wanda ku ba shi kashi in dai magana ne ba shi ba ku ba shi kashi na'am ya shi ne yawa Eh, na'am
an ba shi an haɗa shi Allah da annabi an jawo hankalin shi musulunci bai ce haka nan ba an san ana samun saɓani dole to amma haƙuri ake yi Mm.
an ba shi haƙurin ya kiya to ko koma kan shi ta kowane hanya ku bi kan shi in za ku yi maganin shi don ya dawo ya dawo cikin taitayin shi gaskiya ne ko da zagi ko da faɗa ko da zungura in aka yi amare shi ne zai dawo cikin hankalin shi amare shi na'am Ina kalla.
dan akwai wani sai an mashi haka Kwarai da gaske.
wani Allah da annabi bai san shi ba Mm.
lokacin zai ƙara tunzura ya ƙara firkicewa ya ƙara lalata lamari ya ƙara yana zage-zage yana wani jaye-jaye Mm.
to wani lokacin da an mahare shi sai ka ga koma ya shiga taitayinsa ko an gaya mashi wata kalma faƙatun da ta tabyi Na'am.
wato ku yaƙi wannan take ta yi ta- ta- ta yi zalunci Na'am.
hatta ta fi ila amrillah Mm.
har ta koma zuwa ga hukuncin Allah ko kuma har ta koma zuwa ga abin da ake so a yi sulhu a kansa Na'am.
to abin da ake so amma ba a sa masa idanu ba Mm.
ba a sa musu idanu ba saboda in ka tsaya ka sulhunta tsakanin wani da wani sadaka ne Mm.
sadaka ne ko tsakanin miji da mata ko tsakanin dan uwa da dan uwa ko tsakanin makoci da makoci ko tsakanin abokin aiki da aiki ka sulhunta tsakanin su ka gyara tsakanin su sadaka ne yana da cikin abubuwan da ake samun sadaka in an yi
Mm.
ina da an gane Na'am.
Ah, In fa'at.
fa in fa'at in ta dawo kuwa magaskiya Mm.
ko hukuncin Allah ko ku ta dawo ga sulhun Mm.
fa asluhu bain- bainahuma Bila ku gyara tsakaninsu da adalci ku- wa aqsidu kuma ku kuma ku sauran mu ne ku matukan adalci ku tsaya ku sa son- son zuciya Mm.
ko ku amfani da bangare don ga bangare na ne gashi bai da gaskiya sannan a kokarin bashi gaskiya bai da gaskiya a kokarin bashi gaskiya kaku yi hakan kaku sa bangaranci wa aqsidu ku tsaya ku yi adalci inna allaha lillahi allah yuhibbul muqsitina yana son masu adalci Mm. Na'am.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون
innamal mu'minuna ikhwa lalle iyaka su mu'minai yan uwan juna ne a cikin addini wa aslihu baina akhwaykum ku gyara tsakanin yan uwanku idan sun samu jaye sun samu rashin fahimtar juna da sabani ku tsaya ku daidaita tsakanin su Mm.
ta hanyar sulhu ta hanyar magana da ba kowane bangare magana wanda hankali zai kwanta da natsu a dawo a fahimta juna Na'am.
wattaqullaha ku tsoron Allah la'allakum turhamun lalle Allah zai ji kanku in kun yi haka Na'am.
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القاب بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ya ayyuhal ladina amanu ya ku ni ba da gaskiya da Allah la yashar to ita ma ita ma wannan aya dalilin saukarta ta saukan game da wasu jama'a wato ana ce wasu wafdu tamimin lokacin da suka walakanta talakawan musulmai suna ganin su suna cikin rashin hali na rashin abinci da rashin hali na tufafi mai kyau sai suka rena su su wa'annan jama'a suka rena wato fuqara'ul muslimina Na'am.
suwaye ka su kam kaman su Ammar ibn Yasir da Suhaibu suka yi musu suka rena su cewa ai nan ga sanar wai addini kenan addini ba abinci addini ba sutura addini ba wurin bacci mai kyau suka rena su habbai Mm.
to shine Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu ya kuma ba da gaskiya la yashar qaumin min qaumin kada wasu mutane su rena wasu mutane saboda wai rashin abinci ko rashin tufafi ko rashin abin hawa mai kyau ko gida mai kyau ya sa ka rena dan uwanka musulmi Mm.
kar kai wannan na'am kai da kaga an baka kahi shi ba rawa kai ma Allah ya sa ya baka ba na'am don kahi shi ya rawa ko kahi shi shawaran Allah a gadan dama ne Allah ya baka ba sai ka gode ma Allah ba Mm.
to kar a samu wasu jama'a su rena wasu jama'a asa an yakunu khairan lahu khairan minhu tayo an yakunu su waɗanda aka rena din su zama khairan minhu su yi waɗanda suka rena su Mm.
ina ta an fahimta na'am asa an yakunu khairan minhu tayo su zama sun waɗanda aka rena din su yi wanda suka rena suka rena ina ta an fahimta na'am kai wanda wanda aka rena din ya fi wanda ya rena shi din Mm.
daraja a wurin Allah na'am to me yasa za ku yi haka nan shine asa an ya kunu ta su zamo khairan min sunu fi zama alheri fiye da su inda la wurin Allah wala nisa'un min nisa'in kar wasu mata su rena wasu mata su ma asa tayu an ya ku an ya kunna su zama khairan mafi zama alheri minhum fiye da su a wurin Allah Hun-
minhunna fiye da su a wurin Allah na'am wannan sama an ce dalilin saukan wannan aya na'am ta sau game da safiyatu bintu huyayyi Mm. na'am wannan da ita ita ba yahudiya ce kuna cikin mata manzo Allah sallallahu wanda muqawqis na ji ko shi ya bashi ita ko Hau. Mm. to to shine wannan ayar wannan safiya tana cikin mata manzo Allah Mm.
so an ce dalilin saukan ayar shine labari ya kai mata ita safiya anna safiyata anna hafsata qalat bintu yahudiyyin qabakat hafsa ne tace mata ke tafi da yamba yahudiya ba yahude
kuma dukan su mata yin manzo matan annabi ne to bakin shi ba na'am na'am ta gaya wa annabi ta gaya wa ita hafsa ta dan sai na abubakar ne na'am ta gaya ma ita safiya na'am tafi da yamba yahudi ba yahude a'a to wannan abin yayi mata zafi baka sai ta kama kuka na'am
ita hafsa ta ce mata diyar ba yahude fa da halale annabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya tabki sai annabi ya shiga wani ya ce mata tana tana sharban kuka fa qala ma yabki ki me ke saki kuka qala sai ce qalat qalat li hafsatu inni bintu yahudiyyin hafsa ne ta ce ni wani dan ni diyar ba yahude ne fa qala annabi ki ce mata eh kin ji ke ba diyan ba yahude ne sai ne ki gaya mata ke kin ji amma ga abin da ki faɗa mata in nake libnatu nabiyin eh ke kin ji bai- ɗiyan bai yahudi amma baba na ba annabi ne ki gaya mata kin ji eh ni ɗiyan bai yahudi ne amma kuma annabi ne
babanta babanta na'am ai sa cikin zuriyar annabi harun alaihi salam annabi annabi harun na'am
sa cikin zuriyar annabi harun Na'am.
ita safiya ita ita safiya din na'am ki gaya mata eh kin je amma fa diyan ba annabi ne ba yahuda ne ba annabi mun ji kenan
sannan ki gaya mata sannan dan uwan babanki ba annabi ne Musa kenan ba dan uwan ba dan annabi ba dan
na'am sannan ko mijinki ba annabi ne in ta ta ga mun ga mata haka nan.
Mm.
ita ta samu irin haka wane mutum babanta ba annabi eh, ba an- an- annabi annabi ne so saboda haka duk irin matsayin da ka taka kakkare na dan uwanka haka gaya mashi wani mugun kalma mummuna kuɗi ka samu ko mulki ka samu ko ilimin duniya ka samu ko lahiran ne kaka yadda ka nuna ka kare na dan uwanka musulmi kun ji abin da annabi ya gaya mata inda ta gaya mata sai kin ji ba kin ji ke diyan annabi ne kuma an minki annabi ne sannan kuma karkashin annabi ya ce mata kima kima taftakiru alaiki gaya mata me za ta yi maki alfahari da me za ta yi maki alfahari to babanki annabi kanin wan- kanin babanki annabi mijinki annabi to da me za ki mata alfahari kuma ce miji na nima annabi Yana da a wata wuce ta wuri biyu ai. Wata wuce ta wuri biyu. to da haka a daina duk irin karka ka ga dan uwanka ka rena shi na'am ka gaya mashi ka- kalma mara kyau Eh, shi yasa abdullahi bin mas'udin na'am yana cewa albala'u muwakkalun bil qawli wato bala'i abin wakiltawa ne ga lafazin dan adam ma'ana lafazin ka ke jawo maka bala'i
gaskiya ne bakin ka ke ja maka bala'i Gaskiya.
in za ka yi magana kan abin da za ka faɗa shine ma'anan wannan shine ibn mas'udin na cewa law sakhirta min kalbin law sakhirtu min kalbin la khashitu an an uhawwala kalban wallahi da zan rena wani kare to ina jin tsoron yanzu ko an jima a mashe ni karam da zan rena wani kare to ina jin tsoron yanzu ko an jima ko gobe Allah mun shi ni karan a ai dalilin kenan Nuhu alaihi sal- alaihi salam ai sunan shi Abdul Gaffar sunan sunan shi na'am annabi Nuhu na asali na asali Abdul Gaffar na'am
ya ya ga wani kare ne majzumun akan hanya ana tafiya shigan sai buɗe ya da ido ya kalle shi sai ce kai ta naha anni yi nisa da ni kar ka kar- kar ka zo kusa da ni ya ce makaran fa na'am karen kuma yana da kututtaka tare da shi sai ce makare ya yi nisa da shi zai zo kusa da shi sai Allah nan da ya mashi ya ce sai Allah ya ce mashi shin Nuhu kare ne ka aibata ko ni da na halitta shi ka aibata kare ne ka aibata ko ko wanda ya karen ka aibata to daga nan Nuhu ya kama kuka kenan saboda yawan kukan shi akan wannan kalman da ya ga ma kare sai aka kira shi Nuhun kenan Allahu akbar
da kasaratin nauhihi saboda yawan kukan shi na'am akan kalman da ya gama kare ta naha anni sai Allah ce kare ne ka aibata ko wanda ya karen ne ka aibata Allah ya gaya mashi
sai ce karen ne
to saboda haka duk yadda ga mutum da halitta karka rena shi musamman dan adam sauran halittu karka rena su na'am
kar jiyan mulki ya ja ka kare na mutum ko ilimin addini ya ja ka rena mutum Mm.
ko ilimin mm, kuɗi su ja ka Mm.
kare na mutum na'am kai hattara
Mm.
wala talmizu anfusakum Mm.
kar ku yadda ku aibata kawunan ku in ji Allah Mm.
ina ta amshi ne ka aibata kawunan ku na'am faɗa mut eh, wala tanabuzu bil alqabi Mm.
sannan kar ku kira junan ku da laquban da ba kwa so na'am ka kira mutum ka ce ya fasiku ko ya kafiru ko ya zani ko mai ido ɗaya ne bai sa ce mai kiyar kashe ya awaru
Mm.
ya mai ido ɗaya
na'am to duk ku- kalma wannan ka kira ƴan uwanku da shi don yana bin adabin ah, mu'ashara zamantakewa tsakaninka da ƴan uwa Mm.
kakka aibata ɗan uwanka a gane da kowane irin aibi wurin magana ne ko wurin halittar jikinsa kakka aibata shi na'am
wala ta nabu bil alqabi ku jefi junanku ko ku kira junanku da laquban da ba ku so bi isa lismu kai irin wannan suna yayi muni bayan ga sunan mutum na kwarai da uwaban shi ya sa mashi kuma addini ya da irin wannan suka kira shi tana kiran dan uwanka da lafazin da baya bukata ka ce mashi ya fasik ko ya kafiru ko ya ya la'idu mai ludo ko ya sari ko ya kwarawo ko ya a'awar lafazin lakabin da mutum baya so Mm.
bisa lism irin wannan suna yayi muni wani suna ne wannan alfusuku shine suna na fasikanci inji Allah wanda na fita hanya wanda addini bai yarda da shi ba wannan badali ne na lismu inji ma wanda ya nahawu ya da na faɗi zai gane na'am
baral ibadan bayan imani wa man lam yatub duk wanda bai tuba ga barin irin haka yana muzanta dan uwan shi ta hanyar kiran shi da abin da bai so ko da aibata shi aibata halittar jikinsa ko wani bangare na jikinsa fa ulai hum zalim wannan sune azzalimai masu kwaruwan kansu inda Allah ya yi halladina to insha Allah da haka shi yasa samari ayi taka tsantsan wurin yadda mutum ga sunan shi na kwarai ya bari a canza mishi suna ganem ko sai suna nan da shi to bi da salisun na'am fusuku ba na'am a kira ka da sunan babanka Allah jikan malam alƙali malam Abdullahi shi ko wasu- ko harafi ka canza na suna nan zuka ya maka tsawa ko ka ce audu sai- me audu Abdullahi shi ko yaya ka canza su kalabazi malam Abdullahi alƙali Allah jikan shi rahama bai yadda sunan ka full ko wace ne ka ka canza wani sunan sai ce haka aka aka aka aka sunan yake a gyara saboda kuma gaskiya ne bisa lismul fusuq ba'da al-iman irin wannan suna na fasikanci wallahi yayi muni ga sunanka mai kyau ka je ka canza wa sunanka da sunan ma anne wani dan kwallo duk suna nan ko wani gayan nem ne ake faɗa ga sunan duk fasikanci ne ta hanya ne in wannan ba a musulunci ba ne ba addini ba ne ƙoƙari a a daina kiranka da irin wa'annan sunaye suna nan samari da yawa suna da irin wannan sunayen wallahi hattara ba musulunci ne ba suna ne na musulunci ba bi isa lismul fusuq in ji Allah ban na faɗi ba irin wannan suna yayi mu ne ji Allah al fusuqu wannan suna ne na fasikanci na fita hanyar addini na ta fahimta saboda haka samari suke da irin waɗannan abubuwa sunaye mutum na sunan kai lakana su saka ma rasa ina aka samu wannan sunan ko kuma son shi da ɗan ƙwallo ya ɗauko sunan wani ɗan ƙwallo kafiri ya sa masa sun- ya canza masa sunan da baban shi ya sa mashi shi ma fi yawa ne sai za ka mutu ka daga kiran sunan shi maimakon la ilaha illa ka kiran sunan dan kwallo ha man ahabba man ahabba shay'an aksar min zikirhi duk wanda ya so abu za ka ga yana yawan faɗan sa to haka nan in kai dan kwallon ka sa ma sunan kanka ka mutu kai fana'i cikin shi sai ga ran mutuwanka sunan shi za ka dinga kira ana cewa la ilaha illa ka ce kana kiran me faɗa mu ɗaya daga cikin ɗan ƙwallon
a ne lokaci shi ba shi ba
kaga da mutum na kiran shi in azan aka yi kaji kana kiran shi me kun la ilaha illa in azan zaka ji kana kiran shi kika da kana kiran Ronaldo warai a akwai wani nan liman ya taɓa gaya mana nan suka faɗi nan kwarai ya taɓa kiran wani ɗaya da na kiran wani ɗan ƙwallo kwarai da gaske akan mashin wannan nan kan titin nan kwarai to don Allah me ya kawo haka ko musulmi ne wa me kun la ilaha illa fito a baki sai da jira kana ina kiran ɗan ƙwallo
lalle lima ya yi su biyu yana kawo irin wa'annan maganganu warai da wanda suka yi haɗari nan wurin dan kuma kuwa yana saukowa ina saukowa da falkawan sai ya ji wannan na haɗin ara uba
Haka da Allah a kiyaye wannan. Alaikum salam.
eh, yaro ne na ga aka haifa sunan shi Aliyu sai mata suka ce sunan tsoho ne sai suka sa mace ayan Me?
ayan Me ayan? To a? To eh?